أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
وإن قصد الإمام أو المأموم بعلوه الكبرى بطل الصلاة jiya mun ɗauko karatu game da cewa ya halalta mamun ya samu ɗaukaka bisa ga limani ya zan mamun suna can gidan sama liman na ƙasa wannan ya halalta amma liman sai in abin da ya yanka wata ƙani ko abin da bai kai taka ba wannan ya halarta ya ɗaukaka bisa ga mamu ne to shi na anan ya ci gaba da bayanin ya ce wa in ƙasa da imamu amma idan liman ya yi nuhin alkibra girman kai awil mamu ko shi ma mamu ya yi nuhin girman kai bi uluwihi da ɗaukaka ta ya haye can sama saboda ɗan nuna girman kai kila masara na ko wani gwamna ko wani shugaba na ganin ya kai bai iya zamanin cikin ya ku bayi shi sallah ta gasu yace sai dai can sama mai hawa shi sallah to eh ne girman kai da wannan to ba tsara salatu sallah sai ta baci saboda ya sa girman kai a cikin wannan sallah amma in ba girman kai ya nuha ba to wannan sallah sai ba za ta baci ba yawa awo ko ta kasa an kace in sa girman kai saboda shi alliman sai ce to a daga mai nashi wuri cikin sama saboda tabbura to da ya yi haka nan a sallah ta ɓaci ya ce wa min shuruɗil ma'amumi an yanwi al-iqtida a bi imami an yanwi shi ne al-iqtida a koyi bi imamihi da limami ne wa min shuruɗil ma'amumi shi na daga cikin sharuɗan da suka wajaba ga ma'amum sharaɗi na ga ma'amum daga cikin hukunce-hukuncen koyi da liman don ɗaya ya san sallah sai tana da alaƙa da sallar liman to sharaɗi na sai ya yi niyyar koyi da liman kuma ya zan ya bi shi sai liman ya yi aiki sannan shi zai yin aiki musamman wajen kabbara harama da kuma sallamewa wannan wajibi na sai liman ya yi kabbara harama ya fara sallah sannan mamin zai fara yin kabbar harama in kai kai yarda kan riga liman kabbar harama ka riga shiga cikin sallah ko da harafi guda wato liman na cewa wato Allahu akbar yana ba kai kuma haka kai bar to sallah ka za ta baci ko da harafi guda dole na sai ka bi ne kuma ba a son ka daidaito da shi shi ma zo zo zo da shi shi na yi kana yi zo zo zo na haramu ka bari sai ya yi aiki sannan ka yi aiki ya ka'idar liman inna ma ga ilal imamu li yu'tamma bihi haka annabi sallallahu alaihi wasallam an sa liman don a yi koyi da shi da haka fa idza raka'a farka wa idza sajada farka wasu da haka sai ya yi koyi sannan za ku da haka ba a son ka riga shi balle haka ko kai daidai da shi balle haka riga shi haka wajen sallamiya in ka riga shi sallamiya babu sallarka wala yustarqu ba a shartantawa fi haqqil imani ga haƙƙin liman an yanwaya imamata shi ne limanci shi ba haƙƙe na ga liman in zai ba da sallah waton shi shi niyyar limanci ba illa fi 40 masail sai a cikin matsaloli guda hudu shi kan nan kan wajibi na in liman zai ba da sallah su sai ya yi niyya limanci wannan na warko fi salatul juma'a da sallar juma'a to niyyar liman sai ta bambanta da tamamin ala sai ya yi niyya a cikin zuciya sai ya kudurcewa shi ne an limanin gara zai ba da wakar sallah kuma ba irin sauran mamun na ba wasa lafi jami haka nan sallar nan da ake haɗawa tsakanin magariba da isha'i in ana ruwan sama ko jam'u takadimin ɗin da aka yi in mutum zai yi tahiya ya haɗa a zuhur da al'asar shi su lokaci guda jam'u takadimin ko jam'u ta'khir ko magariba da isha'i haɗa su lokaci guda su to irin wannan in za a yi wannan jam'i shar'i na sai an yi niyyar limanci a babu sallah sai an shar'a sannan kuma salatul khawfi da kuma sallar tsoro wadda aka yi wajen yaki ita ma sharadi na liman sai yayi niyyar ainihin sallar wato jam'i shi al-liman wannan lokaci sai yayi niyyar sannan wa salatul istikhlafi sannan sallar wakilci wakilin liman kenan liman na bada sallar uzuri ya kama shi to ya jawo wani ya to wannan da an ka jawo sai ya yi niyya cikin zuciya sai to yanzu an kashi nan zai cika sallah da haka sai ya yi niyya cikin zuciya sai na cewa shi ne da wannan sallar wajibi na shi liman niyya cikin su To waɗannan su ne guda hudu wanda wajibi ne sai an sharɗanta mai wa zada ba'duhum wasu malamai sun ƙara akan waɗannan matsalolin guda hudu cewa akwai sharaɗin niyya kuma fadlal jama'ati ga sallar jami'i kuma ga sallar duk liman zai ba da sallah kenan sai ya yi niyyar liman sai sun ƙara da hadda ga sallar jami'i awo amma fadlal jama'ati wato sallar gare ta ta jami'i kasu tana da falala tunda an ce salatul jam'i tafdulu salatul fasl bi 50 ko bi 27 daraja to wannan falalar da aka yi to shi shika nuna saboda ni alal khilafi fi zalika yace bisa ga sabanin da aka yi akan haka bisa ga wanda duk yayi nihin falalar samun falalar jam'in nan to ba ta tabbatuwa sai da niyyar limanci da liman amma akwai wanda ba su shar'anta haka awo bisa ga sabanin da malamai suka yi fi zalika ga shindoni na sai liman yayi niyyar jar'i in zai ba da sallar da ta jami'a wangar abda falala eh na an yi sabani dan kaga dama shi awo karin gada sun kai an yi ai shi na yasa shi tun farko ya kawo hudu waɗanda an yi ittifaqi na biyar din sai ce to an ƙara amma har bisa ga sabani wasu sun ce sai an yi niyyar wasu kuma sun ga cewa ba sai an yi niyyar ba to sannan ya ci gaba da bayani akan waɗanda suka dace su ba da sallah su limanci ya ce wa yustahabbu an so da ƙadimu sultani gabatar da sarki fil imamati wajen limanci wanda amirul mu'minina to shi yafi kowa cancanta da ba da sallah inda wajen limanci na summa rabbul manzili sa'annan wanda ake cikin gida ne ana zaune rabbul manzili mai gida wanda gida ne na jama'a sun ka taru shi ya kowa hakkin yadda kaga sarki an kace shi ya kowa cancanta saboda gari ne na shi kuma wanga gida ne na ake ce gida haka shi ya kowa cancanta dan shi ya kowa sanin inda ya dace kuma ayi sallah summal mustajiru to in mai gidan bayanan shi kuma to al mustajiru mai hayan gidan shi kuma shi ya cancanta ba gida ne na ba ba ba shi ya mallaki gidan ba amma kuma shi ka haya gida shi kuma yi ƙaddamu ana gabatar shi shi alal mali bisa ga mai gidan na asali don ba nan yake zaune shi ba shi haya ɗai shi kai amma mai gidan ba nan yake suke zaune ba to shi ya fi cancanta shi ba da tsala don shi an matsayin gidan don shi an da shi ya fi cancanta don shi an da gidan yanzu mai haya shi da gidan don ya san gidan na ɗan lokaci sun maza'idu filfiƙi sa'annan wanda ya fi kowa ƙarin fiƙihu bisa ga waɗanda ba su kai fiƙihu ne ba ke wanga ya fi kowa fiƙihu duk faƙi haina kowa faƙi jina amma dai wanga ya fi zama mai fiƙi awo don shi aka awo duk fuka hauna sai an ka ce to sun maza'idu filfiƙi sun maza'idu fil hadisi sa'annan bayan yan zan duk fito din kowa daidai da sun masa'idu fil hadisi shi kuma shi na da ƙarin sanin hadisi bayan zikimin da gari yana da ƙarin wasu hadisai waɗanda ya sanya waɗanda su kuma sauran zikimin da ya gare su ba su da ilimin hadisi to a gabatar sai sun masa'idu fil qira'ati sa'annan wanda ya samu ƙarin wajen karatu sai zan duk sun san fikihun duk sun san hadisin shi kuma ya yi su iya kira'a ya san kira'a da shi kuma a gabatar sai bisa ga su waɗanda ba su ba sun maza'id fil ibadati sa'annan wanda yake su shi kuma ƙari wajen ibada duk suna da kira'a suna da hadisin suna da fikihun amma su shi kuma ya yi su naci wajen ibada shi a gabatar sai shi sun malmutin sa'annan in san zan duk daidai to sun malmutin sa'annan a ɗauko wanda a da shekaru fil islam a cikin musulunci wanda ya daɗe a cikin musulunci
kuma da wannan ya tsara awo wanda da gaske kila su shekara su hamsin hamsin shi kuma ya kai saba'in kaga almusulmi kenan dan shi an kasa sharaɗin almusulmi fil islami banda kila shekara ta saba'in kam amma kila baki ne shekara goma ko ishirin da shigowa musulunci sun ma zunna sabi sannan in ya zan duk sun yi daidai to sai a ɗauko zunna sabi wanda adda dangantaka mai nasaba Awo. yanzu za a yi aiki da nasaba sai a duba wa abu ƙwarai shi don su sun kai kowa ɗaukaka daga nan da sai a yi wakata sun majamilul halki sa'annan a duba mai kyawun halitta ya an samu waɗancan gaba ɗaya sai a duba ga wasu kyawu sun ma hasanul khuluqi an ga duk kyawun kowa na da kyawu ne to a duba husnul khuluqi mai kyawun ɗabi'u shi kuma yana da kyawun ha- halayya yana da kyawun hulɗayya to sannan an duba an ga duk masu kyawun halitta na da kyawun ɗabi'a to su- sun ma hasanul libas sannan a ɗauko mafi kyawun fashi sai a ga wanda shi su tsafta to wa man kana lahu haqqun fi taqdim wanga taqdimin da anka ce fa duk wanda adda hakki cikin wadanga da anka ce shi adda dai a gabatar sannan nabi ne sannan nabi ne To wanda adda wannan hakki fi taqdim da gabatar su wasu imamu ta galimanci amma hawa na kasa sai ya samu tawaya ya samu na kasa an daraja ta ha daga matsayin waton limancin bai kai ya ba da limancin ba tarabbi dari kamar a ce mai gida ba shi an gaji shi addinin hibar sallah ba amma in kana abdan sai san bawa kaga bawa mun yi wutan baya cewa bai ba da sallah a makaruhi na shi ba da sallah farilla ko kuma yanzu imami rati almar asan ko kuma mace kaga mace ba ta ko ba da sallah to irin wannan au ghayr alimin ko kuma shi adda gidan amma jahili na bai da ilimi ga malamai nan sun tawo masala da misali ko inna ma ita shi yusta habbu lahu an su hakki ne na gare shi an kaso an yastani wa shi wake ta shi ma yadda man hu a'lamu minhu wanda yake shi ilimi sai a in mace ta sai to ba ne ba da kai in ba wannan shi ma ka ya wata in kuma jahili na shi ma sai shi to ba ne shi ba ne shi ba da kai ne wakiltawa amma ga wanda ya fi cancanta
mm mm mm lalle ba su ba da sallah musamman dai mazhaban malikiya musamman sauran wasu mazhabobi ba a lalle sun da muna karatu mazhaban malikiya lalle waɗannan da aka gani lalle da gangan suka ƙwarai da gaske ko haka dai an haɗe da duk sahu guda fa mace- mata da maza ana zuzuzu cikin sahu guda ko da ziza ai ka gobe sun su da kansu sun tabbatar da bambanci babu salatul juma'a wa salatul juma'a ce sallar juma'a fardun farilla ce alal ayani bisa ga ayini ma'ana fardu ayini ce wajibi ne akan duk wani baligi mai hankali shi dan shi sallah ta juma'a wala ha shuruɗu wujubin to ita ma dai juma'a tana da wasu sharuɗa waɗanda ke wajabtar da ita ba dole ta ba sai in ta cika waɗannan sharuɗa wa arkanun tana da wasu rukunna waɗanda juma'a ba za ta tabbata ta inganta ba sai an haɗa waɗannan arkanu wa adabun sannan tana da wasu ladubba waɗanda juma'a ba za ta kyautato ba ta cika cika mai kyau sai ta haɗa waɗannan adabu wa azarun sannan kuma akwai wasu uzurzurra waɗanda su kuma tubiha suna halaltar da at-takhallufa mai wa an hada gare ta zan kai zaman ka saboda uzuri baka so jin abba fa amma shurudu wujubiha amma sharuɗan wajibcin ta fasabatun guda bakwai ne al-islam na farko musulunci ko nan dai yana irin al'ada ta da mun kai wucin baya cewa musulunci sharaɗi na da tafiya juma'a ga gun wanda ka ganin cewa shi kahiri ba da shi ake ba da an ka ce kowa shi ɗin shi sallah a sai a yi ibada a sai a bauta ma ubangiji ba da wace ba gare shi ba ga wancan ƙauli wanda suke ba mu'tamadi na ba ƙauli wanda an mu'tamadi shine har kahiri ya shigo cikin in an ce a sai a yi sallah to har kahiri ana nufi sai shi sallah ta wajibi na gare shi shi sallah har ta juma'a da haka kenan ita shiga musulunci shuruɗu sihhatin ba shuruɗu zuzin ka gane ko za a karɓi sallar shi awo kafiri.
awo saboda wajibi na kahiri shi ta juma'a ko awo yadda yake wajibi musulmi shi ta juma'a haka wajibi kahiri shi ta juma'a illa dai ko ya zo juma'an nan ba za ta inganta ba saboda bai da shuruɗu sihhati menene shuruɗu sihhati al-islam musulunci to shi bai ta kan wannan kaulin ba Wannan ma- awo eh, eh. wal bulugu da balaga shi ma shi na cikin shuruɗin wujubi saboda jum'a ba ta waje ba bisa ga yawo kaɗa wal aqlu da hankali shi ma sharɗin wujubin na wasu hajjin sharaɗin wajabci na kuma sharaɗin inganci na Eh, ko eh, mai hankali shi a sharaɗi shi eh, wajibi shi sallah amma wanda bai da hankali ba wajibi na gare ba sannan in yayi ba ta yi ba ba ta wajaba gare ba awo mana hankali kuma in yayi ba ba ta yi ba kamar kahiri kamar kahiri shi wadda kuriyatu da kuma zama namiji sharɗin juma'a sai namiji an ka wajen samu zuwa juma'a mace ba wajibi na sai masallacin juma'a ba wal hurriyatu da kuma yanci ban da bawa bawa ba wajibi na cikin juma'a ba da haka juma'a ba ta waje ba ga mace ba ta waje ba bisa ga bawa amma ha in sun ka zo sun ka yi ta tayi wal iqamatu da zama gida banda matafi in matafi ya tafi tafiyar da ta kai kasau to jum'a ba ta zama wajibi gare shi ba wasihhatu da kuma lafiya jum'a ba ta wajaba bisa ga marar lafiya waɗannan shuruɗu wujurin kenan wa amma arkanuha amma rukunan ta fa khamsatun su kuma guda biyar ne al-awwal na farko al-masjidu masallaci allazi yakunu jami'an wanda zai kasance jami'i juma'a ba a yanda haka ɗaya ga ili irin yadda haka salloli salawatul khams a juma'a dole sai an samu masallaci gani a wajibi na suna cikin arkanu ɗinta rukuni na shi masallaci rukuni na in babu masallaci babu juma'a asani na biyu aljama'atu jama'a sai da jam'i aka juma'a kaga baka yin juma'a kai ɗaya kenan walaysa lahum haddun su jama'an nan ba su da iyaka inda malikin gun imamuna malik radiyallahu anhu balbari wannan zance la budda babu makawa an ta kuna su kasance jama'atan jama'a ne waɗanda suka karra bihin ƙaryatun alƙarya tana tabbatuwa bihin da su ma'ana suna taimakon junansu suna iya ba kansu kariya yan kawo musu hari su wani abu da suke bukata wa junansu suna saye da saisuwarsu suna da kasuwarsu suna da runginsu suna da abubuwansu waɗanda dai sun wadatu da kyautunsu waɗannan jama'a waɗanda dai da gani babban gari ne shi aka wa juma'a wanda irin estonga haka warar jiha ba'adu a immatina sashen jagororinmu sun rinjayar da annaha cewa sallar juma'a ta juzu tana halalta bisnai ashirar rajulan da mutum goma sha biyu amma ha baƙi na waɗanda suka yi saura lissalami haka sallamata ba har da an ka buɗe masallacin ba ka gane ko ana dai sallar juma'a sai aka samu tarwacewar masallacin awo an buɗe masallacin da jama'a da yawa da yawa amma yau da gobe suna shayewa wasu sun yi tafiya wasu sun mutu wasu sun yi sai zan akwai sauran mutum goma sha biyu waɗanda sun kai saura baki na lissalamiya sun yi saura ga sallama ta ko kuma wani abu ya faru sai sun ka tafi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana ba da sallar juma'a nan da shi ne an ka ɗauko sai an ka kawo kaya nan fataki sun dawo da tahiya su ga al'adar su da an dawo kowa shi kowa sai karbi kayan rayya tsara su ya shirya su suna masallaci da kawo kayan na annabi na hudu ba suka yi can dai su hata ma karban kayan su an kabar mutum goma sha biyu tare da annabi sallallahu alaihi wasallam can wata da kuka kayyama to shi ne baki na waɗanda suka yi saura alaihi salami har zuwa ga sallah sallah da abin a ce ana tsakar sallah guda alwallafi da kare to sallah kowa ga baki a wa kowa dole sai sha biyu sanan awo awo sai fita sun zama sha ɗaya to shi ke nan sallar ta ta tashi ta juma'a dole sun shi ce baki na waɗanda suka yi saura lissalami har zuwa ga sallar sallah a sallah da sallah da kowa da tsaya ya shi kenan sharadi na wannan الثالث نأك الخطبة خطبة الأولى تفرقه وهي ركن الركن يجي على الصحيح بالقول ده إنجلتشي وكذلك الخطبة الثالثة هكذا خطبة تجي على المشهور بالقول المشهور إتما ركن يجي dan haka sallar lokacin da bashi sai rana ta yi zawa shi irin lokacin azza irin iri ne a lokacin juma'a sai rana ta yi zawali wala budda shi na ce babu makawa an ta kuna ita huduban nan ta kasance ba da zawali bayan rana ta yi zawali sannan aka huduba kuma qabla salati ana yin huduban ne kahin a yi sallah kenan da huduba an yi ta qabla zawali rana ba ta yi zawali ba ko kuma an kai ta bayan an ƙara sallah to ba da lati sallan nan ta ɓaci huduban nan ta ɓaci sallah ba ta yi ba hudu ba ta yi ba dan kowace tana da alaka da wata dan komi ana yi ne cikin lokaci kauli na shazi a ce ana yin jum'a tun irin karfe tara ko goma to ya saba ma a yankin ijma'i walaysa fil khutbati haddun babu haddi babu iyaka ga a cikin huduba inda malikin gun kawalin gun imamu na malik radiyallahu anhu babu wani ba a ce wai sai hudu ba wannan kaza za a yi ba ko wasu hudu ba kaza a'a babu ayyana na hudu ba a'a kawai dai abinda dai ake kira hudu ba shi na yace wala budda babu makawa an ta kuna hudu ba nan ta kasance min ma tu sannihil arabu daga abin nan na da larabawa ke kira hudu batan hudu ba maganar da larabawa ke kira hudu ba ya zama akwai sakin ciki akwai bushara akwai gargadi sa wasu ayoyi na alkur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda ke jan hankali da tarhibi da tarhibi waɗannan su ake bukata amma ba a ce dole sai ga ayyana na hudu ba ko kuma hudu ba guda kullum kullum ba dole ba wato su haɓa ɗaharatu an so ɗahara fihi ma a cikin su mutum shi wanka wa fi wujubil qiyami lahuma taraddud an yi taraddudi ga wajabcin alƙiyamin tsayewa lahuma domin hudu wannan shi dole na sai tsaye liman zai hudu wannan ko kuma shina yin abi zai zaune to an yi tarattuji ma'ana ba a samu nasi wanda ke nuna haka nan a arrabi'u na hudu al-imamu liman kamar sifati yana daga sifar liman an ya kuna shi kasance man tajib alaihi jumu'atu daga sharɗancan da mun ka ambata waɗanda juma'a na waje ba bisa gare shi kaga ihtirazan kenan kiyayewa ne min asabi daga yaro wanda juma'a ba ta waje ba gare shi din ihtirazan min mallaka jibu alaihi juma'a wanda juma'a ba ta waje ba gare shi kamar min asabi shine yaro wal musafiri da matafiyi wa ghairihi ma da wanin su irin mace daga wanda juma'a ba ta waje ba gare shi min mallaka jibu alaihi daga wanda juma'a ba ta waje ba gare shi ba wa yashtaratu an shar'anta an yakuna al musalli bil jama'ati wanda zai yi sallah da jama'a ya kasance huwal khadiba shine mai huduba saboda an ce huduba rukuni ce daga sallah da huduba da sallah kaman matsayin aiki guda suke aiki guda ku a cikin ibada ba a raba mutum ji amma ha illa da uzuri sai ha domin wani uzuri yamna'uhu wanda ya hana mishi min zalika daga wannan cika aikin to anan shari'a ta yi rahusa ya kare huduba sai zam rashin lahiya sai ta taso wanda bai iya ba da sallah to sai a samu na'ibi ne shi shi ba da sallah shi ne ce min maradin irin rashin lafiya au jununi ko hauka au nahwi zalika ko makamancin wancanan ka amma har ce wai jibu intizaruhu jira ne shi na wajaba bil uzri qarib domin uzuri na kusa kusa in uzuri na makusanci to wajibi na a a jira shi au nahwi zalika ko makamancin wancanan ka على القول الأصل bisa da ƙauli wanda an mafi inganci akwai ƙaulin da ba ingantacce ba wanda yake ba a jira ne komi kusancin uzuri kila yan irin alwala sai ta takkare bayan ya ƙare hudu ba to ana jira ne shi shi alwala domin shi so a fara sallah alhamisu na biyar mawdu'ul istidani wurin da ake wurin zama sharadi na shi ma wannan rukuni ne wato yanzu wuri ne na zama ashe fala tuqamul jum'atu ba a tsayar da juma'a illa fi maudu'in sai cikin wuri su taɗa nufi wanda ake zama a ciki ne waya kunu ya kasance mahallan wuri ne lil iqamati ga zama almasuwa zama yumkin shina yiwa fihi a cikin wannan wuri balagan kana shin gari na au qaryatan ko kuma alƙarya ne ya zama babban gari zan dai gari na wanda akwai aminci ga rayuwa akwai aminci ga zuciya a wannan wuri banda ya zan rugata ko kuma mashekari na zuwa ɗaya aka ɗan shekaru can a dawo. Alhamdulillah.